بسم الله الرحمن الرحيم وما لما باء لمن عين سلي سهتار ونقاد وشبه ينجز وقادل من زرج أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حديث ولا ينوب بعد هذه إن وجدت اللفظ مفعول به وقد يرد وباتفاق قد ينوب الثمن من بعد نعم الثاني نعم وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كساتي والتباسه منه في باب زنا وأرى من اشتهر ولا أرى من أن إذا القصد ظهر نعم
ما سوى النائب ما أولك في الرابع النسب له محققة نعم وما لفا باع abin da ya tabbata ga fa نعم ta ba'a نعم a ga fa ta ba'a ai bakin ko Eh.
kuma kike ba kalmar shi ne harafin farko نعم to abin da ya tabbata ga ga ba'a din nan نعم ba shi ne ban hal- ya halatta kai shikira ba in za ta yi na'ul bujuri ka ce bi'a نعم ko kuma ya halatta kai rufa ka ce bu'a نعم ko in shi ma mai ka ce bu'iya ba نعم wa'annan abubuwan guda uku shi ya tabbata limal ainu نعم da abin da aini ta bi
نعم aini ta bi ihtara a نعم cikin iskara wankada da kuma inkada Shirin yanzu.
kuma shirin makamantan waɗannan yanzu da ke waya نعم
inkara awon yana son ya gaya maka cikin wanda ya auna awon kin fa'ala نعم ko kuma inkada wanda ya auna awon kin fa'ala نعم waɗannan jidai sun auna waɗannan awon duk wanda ya auna awon irin waɗannan kin fa'ala ɗin nan Na'am.
kin fa'ala نعم to ainin kalmarsa za ka ga musallin musallin aini ainin yana da musallin نعم domin isara din nan kaga kaman ka ce fi ta'ala fi إيه ta'ala إيه kaga ainihin kalmar shine daya a matsayin hadisin nan ko حسن na isara da kuma isara مم.
wannan hadisin da suke shine ma'ana ainihin kalmar Eh.
kaga ya mutalli mutalli ainihi نعم to abin da yake bin sa abin da ainihi take ji kaga ya zama wajen kada kenan kadin nan kenan ko kuma ta مم.
ko إيه waɗannan abubuwan inda ainihin ai alifin su ne yake bin yake bin take إيه kiman sai aka liman ainihin abinda ainihin take take abinda ainihin take ba su shine ka na na intada ko kuma ta ta inkara نعم waɗannan abinda ya abinda ta yi wa ba a dinka ba kalma ta ba shine kidra ko rufa ko kuma ismani shi ma wannan shi za ka mata na mata نعم sarata yanzu nan sai ka ce kuma ka'ida duk waɗannan da shi kuma kai wa wannan kaɗin nan ko kuma waɗannan da kai wa kaɗin nan idan kisira kai maza to alifin farko shi ma kisira za ta نعم idan rufa kai masa shi ma alifin farko shi ma rufa الله sarata dai waɗannan shi ne Na.
sarata kaga yanzu in ka ce idan za ka yi kisira sai ka ce isira ko isida
نعم ko Na.
ka ta yi kisira إيه ko kuma za ka rufa ne ka ce kusura نعم ko unkuda نعم ko kuma ka yi ismani نعم ka ce da hijira نعم unkuda نعم ka yi ismani نعم kowanne daga cikin waɗannan ne abubuwan kamar yadda dai aka yi fa ta ba a dinnan Mm.
shi ma ya halatta kuma ta alama ko kisra ko ruba ko ismani نعم da abin da ya kamata ka yi kuma sannan idan kai maza kuma shi ma abin da yake farko a lifin nan إيه shi ma abin da ما أقول لك yawwa har ka talata ba نعم وقاتل من زرد amin manzari نعم a harfi jarin bin ya bakwai نعم ƙadilu Mhm.
wanda yake mai karɓa yin zarfin na daga zarfi أنا Amin من majarin زرد ko manjari.
Harfin jarri.
Ko kuma harafin jarra.
بنيابة الحديث To wannan makamanci ne bin yaba ce da niyaba.
نعم Wato ma'ana abin da yake nufi a nan wajen mun faɗa mun ce shi bila al-majhuli yana zuwa ne asalan da ka faɗi fi'ili ka faɗi fa'ili ka faɗi mafulin.
نعم Sai yanzu ka zo ba ka son ka san a gaya maka fa'ili ne.
Fa'ili.
Shi mafulin bi kawai kuke.
نعم Sara ta sai aka ce shi mafulin bi din nan ya zo ya yi aiki irin aikin da fa'ili نعم sai ka kawo shi to idan yanzu misali ka zo da shi sai ya zama na makulan biyu ba shi da makulan biyu amma yana da manzari ko yana da jari da majururi ko yana da zarafi نعم shi za su iya aiki kamar yadda fa'ilin ta a makulan biyu da zai zuwa ya نعم kuma yanzu zama su zama su ne na أي fa'ili فائدة نعم amma sharadi kowanne daga cikin waɗannan Na'am.
idan ya zama da cewa yana karɓar niyama ma'ana zai karfi abin da fa'ilin da yake shi ma zai karfi amma idan ya zama ba zai yi ba to ba dama ya zama yana kaga wannan ya nuna maka kenan yanzu idan misali akwai zarafi ko kuma akwai jari da majururi ko kuma akwai manzari amma kuma sai ya zama manzarin nan an riga baya sarrafa an riga an gine shi wata kila a wani wata na haka kaga ba zai zo ka zo ka kawo shi a matsayin wannan ba a matsayin da guda da misali ba domin ka kawo shi a matsayin na ba idan da ce shi an gine shi ne a bisa nasba in ka zo ka kawo shi a bayan laraba a bisa ba shi kenan kana son ka canja shi daga abin da laraba ke yi masa ka zo ka ce za ka masa wani abu to tunda ka ba zai yi ba sai dai ka bar shi haka ba dama zai tsaya a matsayin wannan kuma yanzu misali ma'azalla inda ma'azalla take a matsayin haka take ba dama ka ce ma'auz ma'azalla ko ma'azilla to tunda ba haka ne in ka zo ka kawo shi a na yazayili an zo ka ce ma'auz ma'azalla ko tunda haka ne ba dama ma'azalla ɗin ta zo a matsayin ba zai iya yiwuwa ba. Da dai waɗansu daga ciki daga cikin irin waɗannan wanda dai yake za su yi kaga wannan manzari ne amma shi baya garaba duk kan shi wata manzari ne da suna baya garaba ba za a kawo shi waɗannan abubuwan ko kuma a misali kamar zarafi ne kamar yanzu indaka shi inda indaka yake indaka yake za ka ce in duka ba ko in jika ko inda ba haka ne to ba dama ka kawo shi ana yin fa'i domin ka shi ana bayan dole ka so ka ce ka masa ruba to kuma shi ba dama ka masa ruba domin ka masa ruba ka canza shi ka'ida yadda laraba ta shi ma ba ba dama ka yanzu ka ce shi lissa ke duka waje ko kuma in daga kace ka kuma ba ka ce ba shi ga ba za ka kawo shi a wannan hali ba to kowanne daga ciki sai idan ya zama da cewa zai iya zuwa ne yayi ya kawo ko kuma ka zo da shi wanda ba shi da fa'ida domin ka'ida in ya zo aka sami na mai fa'ida ai dole aka sami shi zama mai fa'ida idan ya zama zai iya zuwa din ya canja ya zama ya karɓi rafa din ya karɓi ne amma gobe da ba sai da fa'ida ko shi ba za ka yi shi ba kamar misali kace dore ba darbo dore ba darbo ai ba zai wani fa'ida ba ai babu wani abu da ne ko ko kuma kace julisa fi dari ai ba wani fa'ida a ji jari da mutum shi ma duk wannan ba za ka iya zuwa idan ba shi da fa'ida amma misali yanzu kace tsira يوم الجمعة سيرة يوم الجمعة أي فائدة ko kaga wannan ka yi ko kuma kace duriba na rubu sabidon hali duka bugu ne ɗaya ne kaga wannan manzari ne kuma zai fa'ida kaga zai yi ko kuma murra da zaidin an shuɗe da zaidin an shi ma zai yi shi ko Allah ko wani daga ciki inda suna da fa'ida sai ka zo
ولا ينوب بعض هذه إن وجدت اللفظ مفعول به وقد يري ولا ينوب على هذه نعم فعلوا wannan da muka faɗa zarafi ko manzari ko jari da majalili duk gaba ɗaya su ba wanda zai iya manyewa ya tsaya matsayin makulin
in wajidat al-lafz maf'ul in dai an samu makulin bi a cikin lafazin idan misali yanzu jumla ce sai ka zo da ita akwai makulin bi a cikin ta akwai manzari akwai zarafi akwai jari da majururi duk gaba ɗaya su kowane a cikin jimla to babu wani ɗaya daga cikin waɗannan guda uku ko zarafi ko jari da majururi ko manzari da zai zo ya tsaya a matsayin na ibn fa'il mutakar akwai fa'il makulin maf'ul sai dai makulin biyu din nan shi ne zai zo ya tsaya to duk sauran su za a kira su sai wannan ibn su sai dai su zo a nasba kamar yadda za mu zo nan gaba cewa idan kai wannan ibn fa'il ba to duk sauran wanda suke baya kuma sai ka mata nasba duk abin da za ka kira a misali yanzu idan ka zo jimla sai ka ce ضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير إذن كذا زيد إنن لا ما شيء مقولة مقولة إذا مشي ضرب زيد ضربا شديدا كذا من زيد يوم الجمعة كذا زرج نظاما أمام الأمير زرج إني لمكاني في داره جاري جمعة duk waɗannan sai dai ka jira kuma dukkanin su a ma'anin nasu ba su kowa amma ba dama yanzu ka ɗauko ɗaya daga ciki ka ce zai tsaya maka matsayin ma'aikatan fa'il ubangiji ya ba an je akwai wannan ka je ce wa kare rinka yakan zo ma su ka zuƙin na hutu dawa ta ba su cin kan zuwar wani ba a wuri yakan zo irin waɗannan ɗin ta ga ya zo irin waɗannan ɗin suka zo ka iya cewa loriba largun sabidun zaidan ka iya ma su a wajen siya na
وكدر نعم نعم yakan sai dai kaɗan ne ko kuma ka ce da riba tijari zaida sai ka iya ba an da yi mutum yau kuma shi ne zama
na'am wa bi ittifaqin kad yanubu tsani in ba da zakara sai man ba su na'am ittifaqin ga mun malamai sun gamu kad yanubu tsani na biyu ya kamfani in ba babu kasa daga babin nan na kasa na'am shi man ba su hu a cikin abin da rikicin sai zama an amince shi na'am kaga mun karanta a baya cewa akwai fi'ili wanda yake sa'a ta izama dole daya na'am mun gama da shi ne wanda muka yi magana akwai fi'ili wanda yake sa'a ta izama dole shi akwai irin su zanna ba a wata eh akwai fi'ili wanda yake sa'a ta izama dole uku don su a alamar su a ranar sauran na'am su a kansu ne yanzu su ke magana na'am amma su kansu masu sa'a ta izama dole guda biyun nan sun kasu kashi biyu muka magana na'am akwai babun kasa ko a haɗa na'am da kuma babun zanna ba a wata na'am ko eh mun yi magana da baya eh wa'annan waɗanda muka faɗa idan dai babin kaza ne ko ko babin ada to su waɗannan gamuwan malamai kada ya nubu sami sun ce na biyu yakan mai amma ba su malki ba su wani a cikin wanda an amince da su su babu a yi wato dai abin da ke suna maka cewa duk inda ka zo da shi izini wanda yake yana ta addini zuwa kulun sami na'am wanda yake makulin farko shi ke zuwa ana ibrahim shi makuli na biyu sai ya zama su wannan haka yake ka'ida idan makuli guda uku ne to makulin farko shi ne yake zuwa ana ibrahim amma makuli na biyu da na uku sai zuwa su wannan na'am haka shi ne ka'ida na'am to amma sai yake nuna maka cewa daga mu malamai sun yadda cewa babin kasa babin zanna ba, babin kasa ya halatta har ya nubu sani din nan na biyun ma zai iya zuwa da zai tsaya na'am din duk din da ya ce kaddama ka san yakan abin yadda yake kaɗan kaɗan ne ne to amma akan yi hakan ne na'am in dai ya ga arziki zai ke zuwa in yawa na bayan zai ke zuwa kaga ka sautu zaidan dubbatan na tufatar da zaidi barko ka wala ina makaranta a na tufatar da zaidi dubbatan na'am
to ka iya zuwa kaga ya zama zaidin shine mabuli na farko Mm.
dubbatan shine mabuli na na biyu ko da biyu ne ta ka'ida kenan sai dai ka ce kusiya zaidin dubbatan na'am ko ka kai na farko kenan an an an an zama shine ya halatta ka iya faɗa ma ka ce kusiya dubbatu zaidin ya halatta ka iya faɗa na'am in dai an amince da shi domin a nan wajen ai an tabbatar ba yanda za a yi ka tabbatar da bargo ka tabbatar da shi zaidin eh sai dai ka tabbatar da zaidin bargo Zaidin bargo.
a ga an amince da shi kenan inda haka ne ya halatta kowanne daga cikin ka iya ɗauka na'am ka iya cewa ku ce zai din jibbatan ko kuma ku ce zai jibbatan zai da duka iya kowane ne na'am haka na udiya amrun dirham an ba wa amru dirham ko kuma udiya dirhamun amra shi ma duka iya ba wani bambanci a nan tunda kowane daga cikin an san dai zai du ai dole dai a amru dai shine zai karbi dirhami dirhami ba zai karbi zai du wannan ya halatta a yi udiya a wannan babu wannan Allah amurka na'am shi babu zanna wa aral man ushtahara
a cikin babin zallan kuwa ita ma wata ita ba tana da sosa musulai guda biyu eh amma kaga ta bambanta da ah, me yake suna Kasa.
sabu na kasa eh kamar abubuwa da kafin mu zo ga wancan idan misali kamar wancan inda yake zai zo akwai rikici kamar misali inda kace a daitu a zaidun amra na ba wa zaidun amra To a nan wajen yanzu a nan wajen ai akwai rikici yanzu idan kace udiya misali ka kawo kamar misali inda san asalin ka a daitu zaidun a zaidun amra na ba wa zaidun amra na'am yanzu idan ka zo kace udiya zaidun amra na'am haka za a fahimci da cewa zaidu shi gaba eh idan ka zo ka canja ka ce kuma odiya amru Amru.
zaidan Zaidan.
ba za ce amru kuma ka ba zaidan tun da akwai rikici Akwai rikici.
duk wanda ka fara bawan shi za ka fara kawo
na'am shi ne fa'ilin ma'ana na'am in zaidu ka bawa to shi ne fara eh amru ka ba to shi ne fara kuma nan wajen akwai rikici akwai yawa in za a san wajen yi fito shi ma ana a ƙara kaza din sai idan wanda rikicin sa an amince na'am kamar wanda wanda muka faɗa.
eh domin an tabbatar ba yanda za a yi barguna ka zai ce da zai na'am kamar yadda muka faɗa da shi na'am shi ne zai fito a cikin babin zallan kuwa wa ara Na'am.
babin ara Almar'u shine ne kuma guda biyu Mm.
almar'u ana wani wannan isa har shi da Na'am.
ko a wajen su ka'ida kawai idan dai babin zallawa a wata ne ko kuma babin ara ne to kawai abu na farko shi za ta yi wa ayyullahi bil khair sauran kuɗi gaba ɗaya su gaba su wannan idan babu haraji in kuma wannan ne a babu na biyu a babu zana ne to na biyu gaba da shi da wasu wannan wannan shi ne isahara shi isahara amma shi izini da damu bai la a rabana ita ni ban ga hali bai da ɗan zuwa ni abin da ake nufi ta wani ba da kishi ake gudu ba to idan ba da kishin ba shi yawa shi kenan ba shi ma shi ma shi ma zama kamar wancan shi ma zai zama kamar wancan kara da su suke a wajen da yake in dai babu rikici sai a wajen sa ita zai a yi yawa وما سوى النائب من ماء لقاب الراجل النجم له معاقبة نعم abin da yake جرد والنائب.
جرادي jiradi abuwan haka نعم jiradi annazbu lahu محققة نعم abin da yake wani na'i lima ulika abin da aka yi masa aka rage shi jiradi da wanda yake mai raba to annazbu lahu muhaqqaqa nazba idan ke tabbata da shi نعم ko abin da yake yana masa kamar bayan da muke bayani a baya Eh.
cewa idan misali yanzu ka zo da jumla a cikin jumlar nan sai ya zama da cewa akwai manzari akwai zarafi akwai jari da mazururi akwai ah, makulan biyu akwai waye ai mun ce dole makulan biyu shine zai zama نائب raki ko shine na yanzu idan dai kalamar cewa ka zo da shi a matsayin na alfa'ilin nan duk wanda yake shauran annabi da mutu haka نعم din ba za ta dama wata hukunci an zai mu kawo ne maka maka bayanin إيه حقا sai ka dubu nan ka wannan shi ne kawo na في من الناس.
sai zaka sai ka ce duriba zaidun larban shadida yawmal jum'a amamal ali shidan duka ba dai wannan mahallin nazba نعم kowane da shi. kuma dukkan nan ana kiran su wannan ne نعم kowane da shi.
نعم da sun zama na'ibin na'ibi مم.
yawa sai zaka ce dinnan kuma ce ta bayyana نعم ko an jin zai ga masa shi kuma shi kadai za ta wara كده إذا يا رب الحمد لله